والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين إعراب إعراب الاسم المفرد المنصرف ونون الاسم الفريد المنصرف إذا درجت قائلا ولم تكف إذا درجت قائلا ولن ولم تقف وقف على المنصوب منه بالألف كمثل ما تكتبه لا يختلف تقول عمر قد أضاف زيدا وخالد صدى الغداة صيدا وتسقط التنوين إن أضفته وتسقط التنوين إن أضفته أو إن تكن باللام قد عرفته مثاله جاء غلام الوالي وأقبل الغلام كالغزال
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الصبر 18 ga watan rajab hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 wanda ya muwafaka da 19 ga watan februari shekara ta 2022 ci gaba da karatun mulhatul irab ko darasi na nawa darasi na bakwai to za a tashi sabon babi shine babu lismil faridil munsarif za a yi magana akan suna mafaradi al munsarif dama muna da suna kala biyu ko akwai al munsarif akwai gairul munsarif gairul munsarif shi ake kira da mamnu'un min sarf Uh, wanda an sha bayani a kansa amma babinsa yana can gaba za a cimma babinsa amma dai nan za a yi bayani akan suna mufuradi eh cikin lirabi kuna jin muna cewa li'anna husmun mufuradun kama ka ce zaidun rajulun kitabun da makamantansu yawwa to shi za a yi bayani akan hukuncin lirabinsa tun da an yi bayani akan lirabi da kashe-kashensa to sai mala ya ce wa nawwinin lisma ka yi wa suna tanwini wane suna alfarida wanda yake mufuradi eh shi yake nufi da alfarida kenan ba ba ba jam'i ba yana nufin jam'ul muzakkar as-salim shi kan ba a mai tanwini irin su muslimuna mu'minuna da makamantansu su ba a wasu tanwini saboda wannan nunin ta ƙarshe da aka shafe tanwini sai aka kawo ta to kaga ba bukata kuma a sake kawo wani tanwini to shi yasa almunsarif amma wanda yake tasrifi ma'ana wanda yake tasrifi shine wanda yana ainihin juyawa ma'ana yana ɗaukar harakat guda uku gaba ɗaya yana ɗaukar rafa yana ɗaukar nasba yana ɗaukar jarra yawwa to shi al-munsarif eh duk harakat guda uku yana ɗaukar su da ba su suna ke ɗauka ko ba ruwan suna da jazma amma a ina ina za ka yi mai tanwini sai ce idan da rashta idan ka shiga cikin zance ƙa'ilan kana mai magana kana faɗin mai magana kenan ba ka yi wa lamta kif ba ka yi waƙafi ba eh duk sanda ka samu suna mufradi munsarif hmm? to kai mai tanwini eh amma da sharadi in ba waƙafi za ka yi gare shi ba in kan kai waƙafi to za a faɗi abin da eh yawwa ina misali eh gaba ka ce eh ƙara'a zaidun kitaban ko to nan dole zaidun ɗin nan ka fitan masa da tanwini wara'aitu rajulan waƙifan ko ƙa'iman yawwa to wannan tanwini na rajulan din nan dole ka fitar da shi amma in tsaya za ka yi kansa to za a faɗi me za ka yi za a faɗi me za ka yi kuma wannan sawa'un ya zo marfu'i ko ya zo mansubi ko ya zo majruri duk dai za ka bayyana masa wannan tanwinin amma in cikin zance yake na fatar an gane ba a kansa za ka yi wakafi ba an gane za ka fitar masa da tanwinin salafiya lau eh ja'a zaidun misali sai ka ce rakiban ra'aitu zaidan rakiban marartu bi zaidin rakiban duk dai za ka fitar da wannan tanwini to shine abin da yake magana wannan shine ka'ida ta larabci eh yawwa abin da wasu ke yi suna faɗin kalma daban-daban wannan ya saba ka'ida ya saba ka'ida eh kamar ka ce misali ja'a zaidun eh to ba ya haka da eh ko ja'a zaid rakiban to shi ma ba irin nan na ake sakkin taslam ba wannan ƙa'ida ana nufin in za ka yi waƙafi amma in dai tsakiyar zance ne to babu magana sakin taslam wai kana jin tsoron a kama ka to yi kenan ka yi ta sukunin ka ka kubuta baka saba ƙa'ida bale a ce kai ai bai san da hau ba to sai ce waƙif amma ka yi waƙafi alal mansubi akan suna mufaradi wanda adda nasaba minhu daga shi mufaradin bil alif eh sai ka canza wannan tanwini sai ka yi mi sai ka kawo alif amma in za ka yi waƙafi in ya zo mansubi in ya zo mansubi kamar yadda zai kawo misalai ina misali to sai ce kamin misali ya ce ka misli ma taktubuhu kuma za ka faɗi alif ɗin nan kamar yadda dai in rubuce za ka rubuta ta la yakhtalif rubutun da furtawan baya saɓawa ba zai saɓa ba taƙulu za ka ce amrun ƙari adafa zaida wannan shi ne ƙa'ida amrun ƙari adafa zaida amru ya bakuntar da zaidu ma'ana ya karbi bakuncinsa eh ya karbi bakuncinsa to mahallu shahid zaida kun ga yadda an ka rubuta shi ko wannan dalumi an kai mata an yi mata fataha guda a wane fataha ta yi fataha an kai mata guda sannan an kai alif to yadda wasu ke yi sai su a dalun fataha ta ne nan kuskure ne lahanin nafiyar albiya eh dama ai tanwini kaga alama ce na haraka guda biyu to sai ka bar guda sai ka goge guda wannan guda sai ka kawo alin madadinta misali ra'aitu rajulan sai ka ce ka'ima kaka ce ka'iman ka'ima sai ka ja alif din kuma haka in ka zo wajen rubutawa haka za ka yi kakka rubuta ka'iman wannan sai in a halin tsakiyar zanci muna ganewa ko yawwa to hatta wajen rubutu haka ya rubuta ma ko da ga ayi kuskure eh ayi kuskure ko to amrun sai ka ce ismun marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'ihi الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر قد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل لها من الإعراب بات دون محل أضاف فعل نماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو أضاف هو ka gane ai yawwa sai ka ce zaida ko maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih li'annahu mufradun wa huwa sahihul akhiri sai ka ce wal jumlatu min al-fi'li wa ma ba'dahu fi mahalli raf'in khabarun lil mubtada shine amru duk sanda haga mubtada to sai ka kawo mai labari to yanzu dai abinda mala yake sun ya kawo mana zaida eh saboda wakafi za a yi zaida ba a cewa zaidan sai in a halin shi zaidu din ya zo tsakiya farko gabaninsa akwai kalma gaba gare sa ma akwai kalma to tunda wasu lo za ka yi to sai ka bayyana tanwini yawwa amma in za ka yi wakafi to wannan haka an ka ji larabawa na faɗa Mm. an gane ko amma da sharaɗi sunan nan ya zan baya da ta'ut ta'anis yana da ta'ut ta'anis to wannan ɗaure ta za ka yi sai ka maishe ta ha'us sakati eh misali ja'at fatima kaka ce ja'at fatimatu sai dai in kana koyarwa ne amma ka'ida ta larabci wannan ta sai ka ɗaure ta ka maishe ta ha'un ja'at fatima an gane yayi ra'aytu fatima marartu bi fatima wannan shi a ƙa'ida karanta larabci eh amma babu laihi in kana koyarwa ka bayyana wasali don a gane amma dai kai in za ka yi tilawa za ka yi ƙira'a to ka kiyaye wa ga ƙa'ida hmm? yawwa to duk abin da ake cewa ja'at fatimatun ra'aytu fatimatan marartu bi fatimata wannan duk in dai ba koyarwa ake yi ba an yi kuskure to wannan in yana da ta'ut ta'anis mu'annas kenan to mun ji hukuncinsa wa khalidun sadal gadata saida khalid ya farauto saida naman farauta algadata da safe duk da safe ya je ya kama naman farauta to kaga saida madadin saidan aga saida eh saida ya sama to fatate ni kuma a'a to kai littafin ga bai da taƙiƙi babu taƙiƙi to to khalid shi ba dai irin li'irabin wancan ne ismun marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد اسم مفرد آه صاد سيمي سيكتي فعل ماض فعل ماض مبني على الفتح لا محل له إلى الإعراب وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو سبرين أقوم أزوى خالد شي ضمير الغداتا أه ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد صيدة صيدة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صيح الآخر إيه كك كل لو أن ألف باهو إلو وچان ألف تا تا إلا با أه yawwa don kakkace mansubin bil fatatil muqaddara alal alif a wannan alif eh an musanya ta ne don an cire tanwini don asalinsa sai dan ne yawwa to da aka goge wasali daya aka bar daya dayan gashi nan kana gani to dayan sai aka mai da shi alif wannan shine galibi a cikin lughat na larabawa amma akwai larabawan da ba haka suke ba su duk abin da ya zo ƙarshen kalma in za su yi waƙafi to ɗaure shi suke yi ɗauri suke yi kawai misali can da ya kawo amrun kadi abafa zaid zaid suke cewa eh haka suke cewa kamar da za su ce ja a zaid ra'aitu zaid marartu bi zaid su komi ɗaure shi suka inda za su yi waƙafi yauwa don dukkanin larabawa sun yi ijima'i da ittifaki ba sa waƙafi alamu taharrikin wal arabu la taqifu alamu taharrikin larabawa ba sa cewa ba sa tsayawa ga harafi mutaharriki to amma dai wannan da malaye bayani ita ce galibi amma in ka ji wani larabci to in malami ne sai ka ce to ya ɗauki waccan loga eh kuma ba malami na ba to kila salle- sakkin taslam na ya kai ko eh to sai ka'ida ta gaba wata skitu tanwina kana cire tanwini in adaftahu shi wancan sunan duk sanda za ka yi idafarsa ba an ce wa nawinin lismal faridal munsarif ba to idan za ka yi idafarsa akwai abubuwa guda biyu da an ka ɗora ma eh wanda haka bai yi ba to ko dai ya saba ka'ida in yana da dalili ya kare kai ne in kuma bai sani ba to sai a sanar da shi amma duk sanda za ka yi idafar suna munsarif kuma mufuradi to wajibi ne ka kula da abubuwa guda biyu na farko shine ka cire mai wancan tanwinin da ake magana sai ka cire wasali ɗaya ka bar ɗaya zai bani misali in adaftahu in za ka yi idafarsa ko au in takun billami qad arraftahu in kuma yana da ma'arifa to ka cire wannan ma'arifat sannan kamin ka raba shi zuwa ga sunan da zaka raba gare shi an gane saboda haka idafa ba ta haduwa da abubuwa guda biyu ga mudafin ba ta haduwa da tanwini ba ta haduwa da ma'arifa Allahumma sai dai in idafa ce lafziya wannan babin ta daban sai mun shiga katsarun na da an gane ko amma in idafa ce mahaba to ba a hada mudafin da alif da lamun lokacin da za a raba shi ga wani suna sai ba da misali misaluhu misalin inda aka cire tanwini kuma aka kawo shi a matsayin mudafu sai ce ja'a gulamul wali Eh, yaron shugaba ya zo yaron gwamna ya zo to ai shi gulamu din nan asalinsa gulamun ne ja a gulamun to za ka ji ya yi nauyi to saboda duk abin da ya yi nauyi laraba sassausa suna sauwaƙa shi za su yi tasiri ne to shine sai a ce ja a gulamul wali kaga ya yi sauki ko? sama da a ce ja a gulamunil wali akwai nauyi eh sannan kaga an cire mai alif dalam don yana ɗauk tun da kaga an idafasa zuwa ga alwali kenan ma'arifa ce domin duk sanda ka ɗauko na kira kan raba ta ga ma'arifa to ita ma sarat ma'arifatan abdun kace abdullahi abdurrahman ko gulamun kace algulamu kace misali gulamu zaidin gulamun gulamu zaidin yanzu gulamu din ya koma ma'arifa da shi da zaidu don matsayin su daya an gane ko to wannan shine da haka ba za ka ce gola ja'a gulamun alwali ba eh ba a sa alif da lam wannan ka'ida tana da mai ana samun matsala kwarai da gaske a wannan babin wasu ba sa kiyayewa Eh, ja'a gulamul wali kaka ce ja'al gulamul wali ah, to kaga abin yayi yawa eh to ka gani abin yayi yawa hmm. in ma yana daga cikin ah, ba ma mafaradi ba ne jam'i na shi ma an faɗi abin da ake kila jam'ul muzakkar salim ne ko musanna ne to wannan nunun duk dai shafe ta ake yi eh kamar yadda mun karanta cikin dan wardi ke cewa wa yi huzafu tanwinu wan nunani mimma yudafu wa yujarru sani to ka'idan na biyu na farko shi ake kira da almudaf wanda aka jingina na gaban na alwali ko shi ake kira da almudaf ilai tunda an raba ai gulamu ne zuwa gare shi to haƙƙin shi wali ɗin nan shine ya zama majruri duk inda ya zo wannan shine wajibi wayu jarro sani amma shi almudaf to gwargwadon yadda ya zo a siyaki in ya zo mahallin raf'a ya zo kamar nan kaga ja'a sai ka ce fi'ilun madin mabniyun al fathi la mahalla lahu min al i'rabi gulamu kaga fa'ilun marfu'un fa'ilun marfu'un a gani to da cewa kai ra'aitu gulamal eh marartu bi gulamil shi kawai za ka kalli mahallinsa maukifinsa amma shi almudafu ilaihi shi wajahi guda gare shi ne kai bai jarra don kaka ce abdullaha ko abdullahu eh kaga ba a faɗan haka yi to shi ne a waho mudafun alwali hmm? mele rabi alwali sai ka ce mudafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi eh alkasaratul muqaddara alal ya'i mana amin zuhuriha as-siqal don asalin sa ja'a gulamul wali eh to kaga akwai nauyi akwai siqal eh eh su da cewa la annal ya yasqulu tahrikuha ka gani yawwa to shi yasa sai su ce ja'al gulamul wali to duk suna manqusi shine ka'idarsa in yazo majruri ko yazo marfu'i kamar ja'al qadi marartu bil qadi kakka ce ja'al qadi wannan kuskure ne eh larawa ba sa faɗa haka eh in dai sunan nan manqusi ne yawwa ja'al wali kakka ce ja'al waliyu amma in ya zo mansubi to ya halatta sai ka bayyana nasu sai ka ce ra'aytul qadiya eh kaga akwai sauki akwai khifa sosai babu nauyi wa aqbala al-gulam yaro ya fuskanto kal gazali eh kamar barewa shine gazal ba gazali bane kal gazali kamar barewa ma'ana ya fuskanto yana gudu yana tashi yana zabura galga zalika bar barewa to kaga mahallu shahid a nan gulam sai aka sa mai alif da lam don mi saboda ba a yi idafarsa ba nan kuma da an ka cire mai alif da lamun sai mi saboda an yi idafarsa saboda haka idafa ba ta haduwa da abubuwa guda biyu ga suna mufuradi ba ta haduwa da ma'arifa ko tanwini hakanan tanwini da ma'arifa ba su haɗuwa kishiyoyin juna ne baka cewa algulamun ba a faɗin haka eh in haka kake so to sai ka cire al'in sai ka ce gulamun eh duk sanda za ka sa masu suna tanwini to ba ba sai ka sa alif da lamba eh to shine aqbala fi'lun madin mabniyun al-fath la mahalla lahu min al-i'rabi ko الغلام فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر الغزالي ك حرف جر إيه؟ ترى cikin حروف الجر من كرنتا مبني على الفتح كو الغزالي اسم مجرور بك وعلامة جره لكسرة الظاهرة على آخره لأنه mufaradun to yanzu dai mun ji ka'idar yadda suna mufaradi yake a lokacin da ya zo marfu'i ko majruri in tsakiyar zance ne sai ka bayyana masa tanwininsa in kuma za ka yi waƙafi gare shi a lokacin da yake mansubi to sai ka sa alif ƙarshe in kuma majruri ne eh? ko kuma marfu'i to sai ka ɗaura harafin ƙarshe eh ja'a zaid haka ake faɗa marartu bi zaid sai ka ɗaure dalon ɗin nan kaka ce ja'a zaidun wanda ya saba ma ka'ida eh yawa amma in ya zo mansubi to sai ka sa alif ra'aitu zaida kuma kaka ce ra'aitu zaidan duk ba a faɗan haka yawwa sannan in kana son kai idafarsa in na kira ne to sai ka cire tanwini kuma ka cire mai alif da lam ga shi kenan wannan shi ne akwai tambaya ƙarƙashin wannan babi alismul mufrad na'am sai a duba sosai inda adda tambaya sai a yi na'am eh
صاد فعل ماضي مبني على الفتح والضمة على آخره نعم فعل ماضي إيه فعل على الفتحة الظاهرة مبني على الفتحة الظاهرة يي على آخره نعم نعم to yadda aka yi a gano مم.
fa'ilinsa مم.
damirin shi ya zama mustaqim ko munfasil ko ko
yauwa to wannan siyaki ke nuna haka na'am Mm. siyaki zai nuna haka kai za ka kaddara damirin in ka kaddara ga'ibi ka ga bai hau ba ka kaddara mutum ka kaddara mutakallim in ka kaddara mutakallim ka ga bai hau ba ka kaddara mukhatab yawwa to nan kaga tunda ai gashi na ya riga ya gabata ga Khalid ne Eh? to kaga dole wanda za a kaddara ya zamo gaye ba abokin magana ba ne ya riga ya wuce Mm, to shi ake kira gaye wanda baya nan Eh, ga'ibi to shi jawazan ne a ɓoye shi Mm. an gane ga'ibi ba wajibi ba ne alama da mukhatab da mutakallim wannan wajibi ne a ɓoye shi sau da haka za ka iya cewa misali khalidun sadal khalidu ko sada khalidun algadata ka sake maimaita shi ya halatta amma dai abin da ya yi fasaha a kaddara shi eh sai a ce khalidun sadal gadata saida ba sai ka ce a khalidun sada khalidun ba sai ka sake maimaita shi amma ya halatta hmm? ya halatta kamar ka ce aqra'u ba bai halatta ka ce ana ba eh sau da babu bukatar sai ka bayyana ta eh an san kai ke magana ko kai ke karatu a takallam a ƙara'u eh ko ta ƙara'u to ba sai ka ce anta ba Hmm? in ka ga an ce anta ko ana to akwai wani dalili eh kamar can faƙulna ya adamu uskun anta sai aka ce wa zaujuka liyan to akwai dalili tare da cewa ai uskun ai domirin yana nan musatiri ne wujuban to wa me yasa an ka ce anta saboda ana son ai atafi da wa zaujuka to a ka'idar larabci ba a atafi ga domiri musatiri dole sai an sake bayyana munfasili an gane ko uskun to ba za a ce wa zaujuka ba an gani yawwa sai an kawo damiri munfasili ya rabe ya rabe su to shi an taɗin nan damirin ne munfasili ba fa akan shi an kai adafi ba na wa zaujuka a wa zaujuka ma'atufin ne akan damirin da ke cikin uskun shi kawai damirin ne munfasilun la mahalla lahu to wannan usulubi ne na larabawa to shi yasa an game mai ta'anta din nan saboda akwai bukata a ce wazaujuka to shi yasa aka ce anta inda ba da visa yi ba to ba za a ce anta ba sai dai a ce uskun izhab eh kaga can izhab anta wa rabbuka faqatila saboda ana son ayi atsafi da wa rabbuka to shi yasa aka ce anta eh to don kakka rikita abubuwan ka ce a to ya na an samu a to kai ne baka gane ba eh kai ne baka gane ba ka ji dalili ka fahimta ko to shi damiri mustatiri na mai magana da na abokin magana ba a bayyana su sai an samu irin wannan dalili da mun ka bada misali amma shi na jawazan zaka iya maimaita shi zaka iya kadda- bayyana shi hmm? yauwa zaidun zahaba to kana iya cewa huwa duk da nan a ba gulam ya kam- ba khali ya kamata ka ce ba khalin sada huwa ba sunan zaka sake maimaita ba damiri zaka kawo don a ka'idar larabci in ka ambaci suna kuma kana son ka maimaita shi to damiri zaka kawo ba wai sunan zaka sake maimaitawa ba eh yauwa kamar ka ce misali ja'a zaidun fa akaramtuhu to ba za ka ce fa akaramtu zaidan ba wannan sai ya yi ishara kan cewa wani zaidu ne na daban ba wancan ba to in ka ce ja a zaidun fa akaramtuhu to ya nuni zaidu din wannan da ya zo shi ka karrama amma in ka ce ja a zaidun fa akaramtu zaidan to wancan zaidu daban wannan daban ba guda ba ne to nan da ya ce khalidun sada to ya halatta ka ce huwa khalidun sada huwa algadata saida eh amma aqra'u ajlisu ko taqra'u tajlisu wannan ma za ka kaddara anta ko ana ba sai in adafi za ka yi eh atakallamu hmm? sai ka ce ana wa zaid kaka ce atakallamu wa zaidu sai ka bayyana da miri mun fasili to wannan dai shine insha Allah ka fahimci tambayar ka to sai mi kuma to sai wani sati sai mu tashi al-asma'u sitta ko al-mu'talla insha Allah su ma dai suna da matukar muhimmanci kwarai da gaske da yake suna da li'irabi daban-daban subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh